الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar daya ga watan rabi'u sani shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
mun fita ko idanu ya ne ake kuɗe zakarsu
tambayar ɗan uwa dangane da darasinmu da ya gabata na umdatul ahka wanda muna cikin babi wanda yake na zakka wanda mun yi bayani game da cewa duk wani abu da ake fitowa da shi na albarkatun ƙasa akwai zakka a cikinsa wanda shine ake kira da alma'adin alma'adin jam'i ne na ma'adin to don haka duk abin da ake fitowa da shi daga cikin ƙasa na arziki akwai zakka a cikinsa idan zinare ne da azurfa idan an fuddo gwargwadon abin da ya kai nisari to take yanke za a fitar da zakkar ba magana sai shekara ta zagayo kana tonawa a ramun da ka tona kana fitowa kana fito da zinare abinda ka fito da shi idan ka dora akan ma'auni ya baka nauyin gram 85 dole za ka lissafa ka fitar da zakka kuma ka ci gaba da tonawa an gane ko to shine malamai suke maganar cewa ramin da ka tona kenan inda kake bi a nan sai ka fito da abin da ya kai gwargwadon nisabi sannan zakka ta zama wajibi a kanka amma idan ka fara tonawa a nan dan abin da ka samu bai taka kara ya karya sai ka tona wani rami can daban to wancan rami da ka tona shi ma lissafin sa daban an gane shine suke maganar kenan jijiyar da ka bi kana tonawa abin da ka samu in ya kai zakka sai ka fitar da zakka idan wannan ta tsaya ka kama wani bangare to wannan ba za ka hada shi da wancan ba to haka ita ma azurfa abin da ka tono in an dora akan sikeli ya ba da nauyin dirhami mai tan dole za ka fitar da zakka to don abin da ya walaici zinare da azurfa kamar iranium da irin su man feta da sauransu to wannan daga cikin wato dukiyar ce in an saida ta ake fitar da zakkai in ya kai gwargwadon zakka kenan abin da aka fito da shi dalili akan cewa duk wani abin da ake fito da shi daga cikin ƙasa akwai zakka a kansa shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ku jama'ar muminai, ku ciyar daga cikin daɗaɗen abin da kuka nema ma'ana dukiya ta halak ita ce ake kira da tsayiba ta ana. An fi kumin tsayiba ti ma kasabtu. Ubangiji ta'ala ya ce, Ku ciyar daga cikin tsarkakan abin da kuka tsorurta wato na dukiya. sai ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard hakanan ku ciyar daga cikin abin da muka fito muku da shi daga cikin ƙasa to abin da Allah ya fito mana shi daga cikin ƙasa akwai abin da Allah yake tsuro da shi na shuka da muke yi kamar yadda yake cewa afara aitum ma taharrufun a antum tazra'unahu amna hannu zari'u daga cikin abin da Allah yake fito mana da shi daga cikin ƙasa akwai irin waɗannan albarkatu nata irin zinare da azurfa da sauran albarkatu da ake fitowa don haka wannan aya ita ce take tabbatar da cewa duk wani abu na arziki da ake fitowa daga cikin ƙasa akwai zakka a cikin shi in zinare da azurfa ne kenan sai in ya kai wannan gwalgwado abin da yake ba zinare da azurfa daga cikin kudaden za a hudda in an saida don haka na karin fa'ida kuma a nan in an hudda zakkar wane ne za a ba sai a diba talakawa a cikin ƙasa su ne za a sarrafa wannan dukiya ta zakka zuwa gare su duk wanda yake talaka a ƙasa da abin da ya shafi amfanin jama'a shine za a sarrafa wannan dukiya ta zakka kuma ba laifi akan iya ɗaukanta a kai ma talakawan wata ƙasa a basu in ya zaman tu kenan ku a wadace kuke amma in ya kasance akwai talakawa a kasanto wannan dukiyar ta ƙasa ce sannan abin da aka ware na zakka talakawan ƙasan su ne za a sarrafa kamar yadda ya ce tu'ukhazu min aganiyaihim faturaddu ala fuqara'ihim saboda ai gwamnati ba ita take daukar nauyin talakanta ba ba wa talakan da gwamnati take ba shi ci da sha sai dai in yunwa aka yi shi ma ta kawo dan abin da ta baratu sannan ta raba muku don haka in an amshi wannan zakka in an lissafa to talakawan su za a mai dama kuma tare da cewa waccan dukiyar hallu suna da kaso a cikinta
a cikin abun kuma bangaren ya mu wanda ya kasance mu ba mu gwamnati hudu abun wasu suke hudu mana bangaren duka za a hudda zakar koko bangaren namu wai kasancewar da yake ba mu muke fitowa da waɗannan abin da ake tonowa a iya kasan mu abin da muka amsa shine za mu hudda zakka a matsayin mu na musulmi ƙwarai na'am wannan ko ya dace ranar juma'a bayan sallah mutane su nemi juna gafa
wai dangane da neman gafara ta juna da juna a ranar juma'a bayan gama sallah wannan ba shi da asali a cikin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi babu wani lokaci keɓantacce cewa a wannan lokaci za ka roƙi ɗan uwanka ya yafe maka in ma ka masa laifi an gane ko a duk lokacin da ka haɗu da shi in kana tsammanin ka masa laifi to sai ka nemi cewa ya yafe maka kai ma ka yafe masa akan laifukan da suka gudana tsakaninku amma ba maganar in an gama sallar juma'a junanmu ya ringa neman gafara ta juna wannan baya da asali a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma haduwa ta idi wanda aka samu musulmi junansu yana ma junansu shine taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ubangiji ta'ala ya karba mana mu da ku kyawawan ayyukanmu wannan shine aka samu magabatan kwarai suna ma junansu idan an gama sallar idi a ranar idi idan jama'a suka haɗu da jama'a na'am game da wanke mamaci
eh haka aka ce kamar wannan za'awara da mai alwala haka shi ruwan za'aware daban koko a cikin ruwan da aka sa a gajin magana da wani za'a to tambayar ka kenan amsar ta insha Allah zai zo a darasin mu na yau na'am gawa cewa Allah shi kan manzo Allah eh yana yiwa
wani mutum bangaren addu'a ka iya cewa Allah ya gafarta ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko Allah ya ji kansa idan kai haka ka tauye masa matsayi manzan Allah ya matsayin shi ya wuce a ce Allah ya gafarta masa ko a ce Allah ya ji kanshi wannan tahsilul hasil ne tuntuna Allah ya masa gafara kuma tuntuna Allah ya ji kanshi an gane ko ubangiji ta'ala ke cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara duk abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinkiri gaba ɗaya Allah ya gafarta masa don haka yana cikin hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito wanda hadisi ne na cikin sahihai wasu mutum uku daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taka takam takam suka tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tambayi matansa dangane da ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a cikin gida da aka ba su labari sai suka ga kankantar wannan ibada sai suka ce aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi tuntuni an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya yi jinkiri na farko sai ya ci ma kanshi alwashi ya ce daga yau ba maganar bacci kwana zan yi sallah har abada iya rayuwata ɗaya ya ce ni ko maganar cin abinci a cikin yini an ƙare duk yini na iya rayuwata zan ci gaba da yin azumi na uku ya ce ni kuma ni da mata an ƙare ba ni ba aure zan kaurace musu kwata-kwata aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da suka faɗa manzan Allah ya kiraye su yanan nage su ya ce ku kuka ce kaza kuka ce kaza suka ce kwarai manzan Allah ya ce to kusan da cewa ina sallah a cikin dare ina bacci ina yin azumi kuma ina ajiyewa sannan kuma ina auren mata manzo Allah ya ce duk wanda ya kyamaci sunnata baya daga cikin mabiyana a shahida a nan ca suka yi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinkiri kamar yadda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani to dan ka ce Allah ya gafarta ma manzo Allah wannan yana nuna tsabar jahilci da wauta an gane abin da ya dace ka ba da labarin cewa tuntuna Allah ya gafarta masa kuma maganar Allah ya ji kansa shi kan shi karan kansa jin kai ne shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce bil mu'minina raufur rahim kamar yadda ya faɗa wa rahmatul lil ladina amanu minkum kamar yadda ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin idan aka ce Allah ya ji kanwa na fa abinda ake nihi abin da ya gabata na zunubinsa Allah ya gafarta masa in yana raye Allah ya masa dace dangane da ayyuka na kwarai su samu karbuwa a wajen Ubangiji in ku aka ce Allah ya gafarta masa to duk abin da ya gabata na zunubinsa ake addu'ar cewa Allah ya gafarta masa don haka ba abin da za ka ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya dace da shi sai abin da Allah ya koyar da mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima iya wannan salati da zaka masa shine ya dace amma ba maganar wata addu'a Allah ya gafarta masa ko Allah ya ji kansa kai ne kake da bukatar wannan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul janadis mun tsaya ƙarshen wato babi na sha hudu baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sumbantar mamaci an gane ko na halaccin sumbantar mamaci sumbantar mamaci ba sunna ba ne matsayin shi halak ne amma kamar yadda bayani ya gabata babu mamacin da ya halatta a sumbanta sai wanda yake musulmi ko mun kusacinka da mamaci in dai ya mutu a matsayin kafiri haramun ne ka sumbace shi me yasa saboda ita sumbanta tana nuna kenan so da kauna da tausayi shi kuma kafiri sawa'an yana raye ko yana mace haramun ne ka kaunace shi ko mun kusacinka da shi to don haka anan malam ya shigo mana da hadisin aisha Allah ya kara mata yadda wanda take faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci Usman ibn Mar'un Allah ya kara masa yadda wa huwa mayyit halin Usman yana mace wa huwa yabki kuma alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuka a lokacin da ya sumbance shi amma ba kuka na ɗaukaka murya ba domin shi ya haramta mana duk wani kuka wanda yake na ɗaukaka murya domin wannan ya ci karo dangane da yadda da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala don haka a wata riwaya sai ce auƙala ainahu ta zurifani idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na zubar da hawaye don haka jumla ta farko wa huwa mayyit kenan jumla ce haliya amma addamir ya ulu ila usman kenan halin shi usmanin yana mace manzan Allah ya sumbance shi lafazin kenan wa huwa ya biki jumla ta biyu wannan jumla ce haliya amma wa take nihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana kuka ma'ana yana zubar da hawaye mazan Allah ya sumbance shi to don haka wannan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna halaccin sumbantar mamaci bayan Allah ya masa rasuwa shi ne malam sai yake cewa a baban akwai hadisi daga abdullahi dan abbas da jabir ibn abdullahi al-ansari da aisha Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin babu wanda suka ce lalle abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya sumbanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke mace Allah ya masa rasuwa abubakar baya nan yana wata gonarsa da ake kiranta sana da ya dawo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadan gawa abubakar ya shiga ɗakin ya je ya ce mayafin da yake fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci tsakanin idanunsa ya ce ɗibta hayyan wa mayitan ya rasulallah ya ce ya manzon Allah ka tsarkaka halin kana rayi hakanan halin kana mace ya ce na tabbata ubangiji ta'ala ba zai haɗa maka mutuwa biyu wannan dai ta farko an ƙare to wannan hadisi na abubakar shi ma abin da yake tabbatarwa halaccin sumbantar mamaci don ba wanda ya masa inkari daga cikin sahabbai kuma gaya a nan dalili tabbatacce shi mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci wato shine wannan usman ibn mas'ud don haka duk wani bangare na mamaci zaka iya sumbanta amma a nan inda abubakar ya sumbanta tsakanin idanun mazan allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi babi na gaba قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في غسل الميت قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم هو بن بشير الواسدي قال أخبرنا خالد هو الحذاء ومنصور هو بن زاذان وهشام هو بن حسان فأما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد هو ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حكوة فقال أشئرنها به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم أنا حفصة ومحمد ومحمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء قال وفي الباب عن أم سليم رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أم عطية رضي الله عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال مالك بن أنس رحمه الله ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال الشافعي هو محمد بن إدريس إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء كراه أو ماء غير أو ماء غيره أجزاء ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصائدا لا ينقص عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزى ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤكد وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث وقال أحمد هو ابن محمد ابن حنبل وإسحاق هو ابن إبراهيم وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gusilil mayyit na yanda ake wanke mamaci an gano na yanda wankan mamaci yake kenan kaifiya da sifa shine anan wato malam ya shigo da hadisin ummu adiya Allah ikara mata yadda wanda hadisin ya zo ta hanyar wato Hushayim ibn Bashir al-Wasidi wanda yana da malamai uku waɗanda suka karantar da shi wannan hadisi farko dai akwai Khalid al-Hazza akwai Mansur ibn Zazan akwai Hisham wato ibn Hassan shine sai ya ce fa amma Khalidun wa Hisham Hushayim ya ce Khalid da Hisham gaba ɗayansu su ma suna da malamansu biyu waɗanda suka rawaito hadisin ta hanyarsu muhammad ibn sirin da ‘yar uwarshi ita ce hafsa bintu sirin shi kuma mansur kenan ɗaya daga cikin malaman na hushaim an muhammad shi kuma ya rawaito hadisin ne ta hanyar muhammad ibn sirin daga umu adiya allah ya ƙara mata yadda take faɗa cewa tuwufiyat ihida banatin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya daga cikin wannan 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata rasuwa kamar yanda wato ke cikin sahihu muslim ita ce zainab matar abul as ibn rabi' amma kamar yanda yake cikin sunan ibn majah ita ce ummu kulsum wato matar Usman Allah ƙara mata yadda malamai da suka hada kan hadisan guda biyu suka ce duka yana iya yiwa domin ita ummu adiya tana ɗaya daga cikin mata na sahabbai waɗanda suka jibinci wannan aiki ma'ana wanke duk wata musulma idan Allah ya mata rasuwa wanda kar mu manta bayani ya gabata tun a cikin darasinmu na umdatul ahkam wanke mamaci ibada ce wadda take mai zaman kanta kuma mai matukar mahimmanci ga duk mutumin da ya kyautata niyya mutumin da ya kyautata niyya game da wanke mamaci ya dauke shi a matsayin ibada ce to wannan yana da babban sakamako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi yake cikin al-mustadrak na al-hakimun naisaburi da as-sunan na al-imamul baihaqi wanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa duk mutumin da ya wanke musulmi fakatama alaihi ya ɓoye duk wani abu na aibi da ya gani game da wannan mamaci gafarallahu lahu arba'ina marra sakamako na farko Allah zai gafarta masa gafara su arba'in ba ma gafara arba'in ba gafara tak ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta isa ta narkar da zunubin mutum da aljantun daga adam har zuwa kiyama amma saboda yalwa ta fadula ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yi alkawalin duk wanda ya wanke mamaci ya ɓoye duk wani abu da ya gani na aibi bai fito bai faɗa to allah zai masa gafarar su saba'in sannan manzan Allah sai ya ƙara faɗaitar da mu ya ce duk wanda ya gina ma mamaci rami aka shigar da shi aka binne shi manzan Allah ya ce tamkar ya gina masa gida ya zaunar da shi har zuwa kiyama duk wanda ya ma mamaci likkafa ne manzan Allah ya ce ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai tufatar da shi wato daga tufafi wanda yake na aljanna shine tufafi wanda yake na alhariri idan ka saya ma mamaci likkafa ne to a ranar kiyama sakamakon ka tufafi na aljanna ubangiji subhanahu wata'ala zai maka to kaga irin waɗannan abubuwa ne waɗanda jama'a ta musulmi mun yi sake a kan su a yau musamman abin da ya shafi wanke mamaci kuma musamman abin da ya shafi mata ga wani ɗan uwa yana zaune a nan nan da wata guda matar wani abokin shi ta rasu mun tafi ana famar wanke ta wai maza ne ma za su wanke ta ana sai da aka ce su dakata aka je aka ɗauko mata daga can waɗanda za su zo su wanke kuma galibin matan da ake ɗaukowa ba su san ba ma yadda wanke mamaci yake don haka alhamdulillahi akwai 'yan uwa mata daga cikin ahalus sunna waɗanda sun ba da kansu akan duk wata mumina idan Allah ya mata rasuwa ba laifi akan iya tabo su su wanke ta wannan aiki ne wanda yake mai nauyi sai dai mu yi fatan ubangiji ta'ala ya tabbatar da dugadugansu akan wannan aiki kuma Allah ya azurta su da kyakkyawar niyya don haka shine a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana yanda ake wanke mamaci kuma haka abin da ya shafi misali yanzu ka sha- abin da ya shafi likkafani da so da yawa mutum zai mutu a nan a rasa likkafanin da za a yi masa har ma sai da ya kasance shugaban mushau wanda yake garin malam wanda ya rasu wannan malam murna da shi yake kawa sai da ya mutu aka fara samun matsalar likkafani a nan wannan gidan mutuwa a nan likita wanda da shi yake sayo dila-dila ta likafani ya kawo ya aji duk wanda ya mutu baya da gatan sai a masa likafani a dauka a yi masa da ya mutu aka fara samun wannan matsala kuma a yanzu haka ba na tsammanin cewa akwai wani likafani da ake kawowa a nan sai dai mutane su kewaya su yi bara to don haka da shi gina ramin ya kamata ya zamanto a samu jama'ar da za su sadaukantar da kansu wannan ibada ce mai zaman kanta wanda ko in ka gina ma mamaci rami ko tamkar ka gina masa gida ka zaunar da shi har izuwa kiyama ba to shine a nan kenan wato lokacin da ɗaya daga cikin kenan 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mata rasuwa ita ce Zainab wato manzon Allah sai ya faɗa ga matan da suka jibinci wanke ta kenan su ummu adiya su asma'u binti umais wato matar abubakar Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya ce wanke ta witran wato mara idan aka ce mara shine abin da ba shi da dan uwa don haka da ya ce ku wanke ta mara sai ya ce salasan manzon Allah ya ce ku wanke ta so uku don haka babu ƙasa da uku an gane ku karancin abin da ake game da wanke mamaci shine wanka uku au khamsan maza Allah ya ce ko kuma biyar au aksara min zalika ko kuma sama da haka in ra'aitun na in har kun ga wato ya dace a ƙara akan biyar ɗin menene kasancewar idan aka wanke mamaci so uku aka ga akwai sauran datti a jikinsa to sai a ƙara na hudu da na biyar idan aka yi na biyar aka ga cewa akwai datti a jikinsa bai ida tsarkaka ba kamar ko wata ƙazamta ta fito sai a ƙara na shidda da na bakwai idan a na bakwai bai tsarkaka ba sai a ƙara na takwas da na tara to haka za a wanke shi mara har a kai adadin da za a tabbatar da cewa ya tsarkaka shine ya ce au aksara min zalika ko kuma sama da haka in ra'aitun na manzo Allah ya mika musu wuka da nama ya ce in har kun ga wato ta buƙaci a dada akan hakakin wanda shi bayan wanka na farko abinda ake buƙata sai a samu a ɗannan nagi cikin mamacin kamar yadda al'imamu shafi'i yake cewa sai a ringa ɗan danna cikin ana shafawa ana shafawa a kai matuƙa game da yin haka domin in akwai wani abu wanda yake na datti na bayan gari ya da fitowa a wanke shi don karaje sai an gama wanka an sanya shi cikin likawani kuma sannan wannan kazanta ta fito sai ya ce waksilina ha bima'in wasidir manzan Allah ya ce ku wanke ta wato da ruwa wato da ganyen magarya kasancewar shi ya ganyen magarya ana sanya shi ne a matsayin sabulu domin yana fitar da kazamta idan aka sanya shi aka buga in ma magaryar ganyenta ko kuma bawonta in aka sanya shi kenan aka buga zai tunfa za ta tashi sannan fa'idar shi ta biyu yana sanya jikin mamaci ya kame fa'ida ta uku sannan yana hana kwari ya hau jikinsa to amma ba dole bane sai ganyen magarya in ba a samu ba za a iya sanya abin da zai tsaya matsayinsa shine sabulu domin shi ana sanya shi ne domin tsaftace wannan mamaci an gane ko don haka in ba ganyen magarya to sabulu za a sanya kuma koda mai kanshi ne akan iya sawa wani yakan iya cewa to ai zai iya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku koda ya canza bai tuɓe masa tsarki ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace a sanya to don haka kuma shi sanya wannan sabulu a dukkan wankan da za a yi da na farko da na biyu duka za a sanya wannan sabulu a na ƙarshe ne kawai za a sanya turaren kafir shine yace waja'alna fil akhirati kafuran manzo Allah yace a na karshe yace ku sanya turaren kafir aw shay'an min kafur ko kuma wani abu wanda yake na kafir kafur wato wani nau'i ne wanda yake na turare wanda a Hausa ma dai haka ake faɗa masa domin ba mu da sunan shi a Hausa haka aka san shi wanda fari ne wanda yake dugur-dugur yadda ka san kamar tsuntsuwa haka yake wanda galibi ana sanya shi a cikin kaya in aka sanya shi cikin kaya kwari baya kusantar waɗannan kaya wanda kuma yana da ƙamshi wanda yake mai tsanani sosai to don haka shi wannan kafurkin ake daddaka shi kenan a wanka wanda yake na ƙarshe ruwan wanka na ƙarshe sai a sanya wannan turare a ciki hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan da ya ce a na ƙarshen a sanya turaren kafir domin in aka sanya shi a na farko a wanka na biyu kenan wannan turare zai iya gushewa ko a na uku kenan in za a yi wanka kamar biyar kenan don haka a na ƙarshen shi ne ake sanya turaren kafir don haka in kafur ɗin shi ma bai samu batu za a iya sanyawa turaren da zai iya tsayawa matsayinsa wanda yake mai kamshi sai ya ce fa'iza faragtunna mazan Allah ya ce in har kun gama wato wanke ta fa'azin na ni mazan Allah ya ce ku sanar da ni lafazin fa'azin na ni min al'izan ne al'izan ko ka ce al'azan shi ne al'ilam ku sanar da ni umu adiya ta ce falamma faragna lokacin da muka gama wanke ta azannahu sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mun gama kamar yadda ya umarce mu da haka me za a yi fa alqa ilaina hitwa manzon Allah sai ya jeho mana wato gyautansa in ma ka ce hitu ko kuma ka ce haƙu asali idan aka ce alhiku wato shine tsatso kenan inda ake ɗaura zani inda zane yake tsayawa ake daurawa don haka zanen kuma sai aka aru wannan suna gaba ɗaya sai aka bashi ake ce masa alhikiu shine izara kenan shine yace tace fa alqa ilaina hikwa manzon Allah sai ya jefo mana wato gyautarsa fa qala sai manzon Allah yace ashi irna habi wato ku sanya shi ya bi jikinta kenan ya zamanto shine da kafani na farko da za a sanya mata wanda zai rabu jikinta hikima a nan malamai suka ce game da jinkirta ba su sai da suka gama domin kada ya zamantu ya jima da rabuwa da jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hikima ta biyu da manzan Allah ya ce ku sanya wannan gyabto nawa ya zamantu ya bi jikinta domin wato jikinta ya shahi albarkar abin da ya shahi jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin gaba ɗayansa ma'abucin albarka ne da duk abin da ya shafi jikinsa don haka don ta samu albarkarsa shine maza Allah ya ce ku sanya ya bi jikinta shine ya ce ashir na habihi maza Allah ya ce ku sanya ya bi jikinta domin ashi'ar ita ce riga wadda take bin jiki an ce mata shi'ar me yasa saboda tana taba wato shine kenan gashi na jikin mutum to don haka a takaice wannan hadisi iya abin da yake nuna mana wato sifar yanda ake wanke mamaci shine anan Hushaym ibn Bashir sai yake cewa a cikin hadisin wasu marwaita ba waɗannan ba yace wala adari amma ban yi sani ba wala Allah hishamun minhum me yiwa Hisham ibn Hassan wato yana daga cikin su qalat qalat ummu adiya sai ta faɗa sai ta ce wa dafarna sha'araha salasata qurun wato gashin kanta sai muka kitsa shi wato kamu uku kamar yadda wata riwaya ta nuna kamu daya a nan kenan annasiya shine wato madiga kenan an gane ko an san madiga shine ma'ana inda zaka ga kamar yana sama yana ƙasa yana lumfasawa kenan akan yaro jinjiri kenan a daidai nan ita ce ake kira nasiya kenan nan gaban kusa da goshi kamu biyu kenan shine a bangaren dama da hauni to haka suka yi mata kamu uku قال هشيم هشيم sai yake cewa azunnuhu qala fa alqainahu fa alqainahu khalfaha wato Hushaim yake cewa ina zaton shi marwaicin abin da ya faɗa yanda ita ummu adiya ta ci da muka ma gashin ta kamun uku sai muka je hoshi bayanta an gane ko sai suka je hoshi kenan bayanta qala hushayn hushayn sai yake cewa fa haddathana khalid min bainil qaum daga cikin jama'ar wato khalid al-hazza ya ba mu labari yanda ya rawaito hadisin daga hafsa da muhammad daga ummu adiya ummu adiya take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu wabda anabi mayaminiha in za ku wanke ta ku fara da bangaren dama wa mawadi'ul wudu'i kuma da gababuwa waɗanda suke na arwalla su za ku fara wankewa a jikinta to don haka a takaice kamar yadda muka yi bayani wannan hadisi yana nuna mana sifar wato yadda ake wanke mamaci yanda ake wanke mamaci abu na farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya nuna mana kenan za a wanke mamaci su uku ko kuma sama da haka in har ya bukatu an gane ko kenan ba maganar a wanke shi su ɗaya ko su biyu. karanci shine a wanke shi su uku kenan da na farko da na biyu sai a sanya ganyen magarya ko kuma sabulu shine kenan anan abin da muke so mu gane abu na farko dai yanda ake wanke mamaci za a wanke shi so uku ko sama da uku in ya bukatu abu na biyu kenan wankan ya zaman tumara in ma uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko abin da yake sama da haka sifa ta uku abu na uku kenan ya zamanto an sanya ganyen magarya a cikin ruwan da za a wanke a cikin dukkan wankewar amma banda na ƙarshe ko abin da zai tsaya matsayinsa kenan shine sabulu abu na hudu kenan a wanka wanda yake na karshe sai a sanya turaren kafur an gane ko in ba a samu kafur ba kenan ba laifi wani turare akan iya sawa abu na biyar kenan gashin kanta dole za a kunce shi a kunce kitsan a wanke shi da kyau abu na biyar in an wanke abu na shida shine za a tsehe wannan in an tsehe kan kenan za a sarce shi abin da ya zuba na gashi sai a hada shi a cikin likafaninta kenan za a sarce gashin idan aka sarce shi kenan abu wanda yake na bakwai shine sai a ma gashin nata kamun uku daya kenan a nan shine daidai madiga ita ce ake kira nasiya biyu sannan kuma a gefen kanta kenan damu da hauni in an kitsa an kame kina an yi kamun uku sai a jeho su bayanta abu na takwas shine in za a wanke mamaci kenan za a fara da bangaren dama musamman kuma gababuwa waɗanda suke na arwalla to don haka bangaren abin da ya shahi arwalla kamar yadda bayani ya gabata hatta da kurkurar baki da shaƙa ruwa za a yi masa kamar yadda sa'id ibn jubair da shi da al'imamun naka'i da sufyan ibn sa'id al-thawri su ba sa ganin cewa sai an kurkure ma mamaci baki ko a shaka masa ruwa amma tare da cewa al-imam shafi'i da ishaq ibn ibrahim suna umarnin in za a wanke mamaci a kurkure masa baki a shaka masa ruwa kamar yanda ibn al-munzir yake cewa wannan kuma shine yafi soyuwa domin yana daga jimillar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni domin caye ku fara da dama kuma ku wanke gafafuwa waɗanda suke na arwalla kenan yanda rayayye yake arwalla mamaci ma haka za a yi masa sannan abu wanda yake na tara maza su suke jibintar wanke namiji kamar yadda mata su suke jibintar wato wanke yar uwarsu mace sai dai abinda dalili ya tuge shine tsakanin ma'aurata ba laifi miji yakan iya wanke matar shi in Allah ya mata rasuwa kamar yadda ita ma mata za ta iya wanke mijinta in Allah ya mata rasuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi burin cewa ina ma a ce na riga yake Aisha in miki wanka in miki likabani in miki sallah in shigar da ke kabarinki an gane ko haka ita ma Aisha take cewa inda akwai yanda za mu yi take cewa da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face matansa don haka wannan kenan yana nuna cewa maza su suke wanke namiji mata su suke wanke mace to ina inda mace Allah ya mata rasuwa a cikin maza babu macen da za ta wanke ta wasu malamai suka ce temama za a yi mata zuwa tsintsiyar hannu to amma ba maganar temama a magana mafi inganci za a lullube ta da tufafi wanda yake mai kauri sai a ringa zuba mata ruwa a wannan kinta an gane ko haka za a yi mata wankan saboda ita temama ba a yin ta sai domin rashin ruwa wannan ita ce magana mafi inganci haka ita ma in namiji Allah ya masa rasuwa a cikin mata babu namijin da zai wanke shi to haka sai a lullube shi gaba daya da wani tufafi wanda yake mai kauri sannan sai a ringa zuba masa ruwa ta saman wannan kin ana murzawa bakin gwalgwadon yanda yawan kusan nan shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan al'amari wanda yake na wato na goma in za a wanke mamaci wanda za su wanke mamaci sai su sa wani kyalle a hannunsu kamar wani gam haka kenan ya zamanto sun sanya wani tsumma a hannunsu kenan sun nada kamar yadda a hadisi sahihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa lokacin da Allah ya masa rasuwa kamar yadda yake cikin hadisin Aisha lokacin da za su wanke shi sai suka ce to ai mu ba mu yi sani ba shin tsiraitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu yi daga tufafinsa irin yadda muke tsiraitar da mamatanmu in za a ma mamaci wanka za a tsiraitar da shi amma al'aurar shi dole za a rufe an gane ko za a rufe masa al'aurar shi in ma maza ne za su yi masa haka nan in mata ne za su ma 'yar uwarsu mace abin da ya shafi al'aura rufewa ake to shi ne suka ce haka za mu tsiraitar da shi irin yadda muke tsiraitar da mamatanmu ko kuma wanke shi za mu yi da tufafinsa a jikinsa da suka yi saɓani akan haka ubangiji ta'ala sai ya jefa musu bacci sai da ya zamanto daga cikinsu babu ɗaya face sai da haɓa shi ta zama ta saddo kan ƙirjinsa kowa kawai allah ya jefa masa bacci suna cikin wannan bacci sai wani daga gefen gida sai ya zo sai ya magana ya ɗaukaka murya ba su san ba kowane ne sai ya ce a niksilun nabiya sallallahu alaihi wasallama wa alaihi siyabu ku wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tufafinsa gaba ɗaya sai suka zabura suka farka sai suka wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tufafinsa da rigarsa a jikin shi suke zuba ruwa wato ta saman wannan riga sai suka sanya kuma wato wani wannan a hannunsu kenan sai suke goga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ta saman kenan wannan riga suke goga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba hannunsu ba don haka wannan shine dalilin da yake nuna cewa in za a wanke mamaci kenan shi wanda zai yi wankan sai ya sa wani gam a hannun shi da shi ya kamata ya wanke mamaci wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud wannan kenan a takaice abubuwa abubuwa kenan guda goma waɗanda suke bayyana mana yanda sifar wanke mamaci take da kaifiya to shine anan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga wato ummu sulaim Allah ya kara mata yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin ummu adiya hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin wato hadisin yana cikin domin hadisin yana cikin sahihai sai malam ke cewa wal amalu ala hadha inda ahlil ilmi wato aiki akan haka yake a wajen malamai cewa in za a wanke mamaci kenan haka za a yi sai ce wa qadru ya an ibrahiman nakai yace tabbas an rawaito daga ibrahim ibn yazid an nakai Allah ya ji kansa annahu qala ke fada cewa gusulul mayyiti kal gusli min al janaba wankan mamaci yanda ka san wankan janaba haka yake ba su da bambanci daɗin fa'ida duk wani wanka wanda yake na ibada sifarsa da kaifiyarsa ɗaya iya abin da yake bambanta su ita ce niyya da wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada da wankan yankewar jinin biki da wankan jumu'a da wankan ɗaukan harami da wankan idi da sauransu dukkansu sifarsu ɗaya yadda mutum yake wankan janaba haka zai yi iya abin da yake bambanta su ita ce niyya to don haka kenan farko abin da za a yi kenan sai a wanke duk wani datti da yake jikin mamaci shine farkon abin da za a yi duk wani azamta wadda take jikinsa ita za a yi kokarin wankewa idan aka wanke kenan abin da zai biyo baya sai a wanke gababuwa waɗanda suke na arwalla idan aka masa arwalla wadda take cikakka sannan kamar yadda ake a wankan janaba kenan shine sai a tsoma hannuwa a cikin ruwa sai a murza kan sannan sai a zuba ruwa a wanke kan so uku sannan sai a wanke bangaren dama sannan sai a wanke bangaren hagu kenan wannan wanka guda kenan to haka za a maimaita masa a dukkan wankan da za a yi masa shine yace gusulul mayyiti yace kal gusli minal janaba yace wankan mamaci yace yanda ka san wankan janaba wato haka yake wa qala malik ibn anas wato al-imam malik Allah ya ji kansa sai yace laysa li guslil mayyiti indana haddun muaqqat yace wanke mamaci wankan mamaci a wajenmu ba shi da wata iyaka wadda take abin iyakan cewa wanda zamu ci ga yanda za a yi yace wa laysa li zalika sifatun ma'luma yace wankan mamaci a wajenmu bai da wata sifa wadda take sananna walakin yutahhar yace kawai wanke shi za a yi ha a tsarkake shi don haka wannan hadisi raddi ne akan al'imamu malik domin hadisin gaya yana bayyana sifar yadda ake wanke mamaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu kaifiya da sifa maza Allah ya ce farko ku wanke wato damar ta sannan ku wanke kuma gababuwa na arwalla maza Allah ya ce kuma ku wanke ta so uku sannan in kun ga ta bukaci sama da uku maza Allah ya ce ku wanke ta sannan kuma a ƙarshe ga yadda ita umu adiya ta ce muka sunce kitsanta sannan muka yi mata kamu uku sannan muka jefa bayanta wanda kasancewar wannan Allah ya nuna ma manzansa sallallahu alaihi wasallama abinda suka yi inda laifi ne ubangiji ta'ala zai turo sakon cewa maza a kunci kaga wannan duka kaifiya ce da sifar yadda ake wanke mamaci don haka shi al-imamu malik cewa wanke mamaci a wajenmu baya da wata iyaka abin iyakan cewa kuma ba shi da wata sifa wadda take sananna ya ce kawai sai dai a wanke shi yadda kawai har a tabbatar da cewa ya tsarkaka al'imamu shafi'i sai yake cewa inna ma kala malikun ƙaunar mujmala yugassalu wa yunƙa al'imamu malik ya faɗi faɗa wadda take a dunkule kawai ciyaye a wanke mamaci a tsautace shi wa'iza unkiyar mayyit ya ce in an tsautace mamaci bima'in ƙarahin wato da ruwa wanda yake tacacce an gane ko ruwan da babu wani abin da ya gaurayu da shi aw ma in gairi ko kuma wani ruwa wanda yake na daban kenan kamar wanda aka sanya ganyen magarya a cikinsa aji za a zalika min guslihi an gane ko imamu malik ya ce wannan kawai wanka ya yi ya ce walakin a habbu ilayya al'imamu shafi'i ya ce amma fa ni abin da na fi so ya saba ma kenan malaminsa a nan saboda me yasa saboda kasancewar wannan dalili na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin a habbu ilayya ya ce sai dai ni abin da na fi so an yi gusala salatan fasa'ida ya ce a wanke mamaci so uku ko sama da haka in ya bukatu layun kaso an salasin ya ce ba za a tauye ba daga uku an gane ko kasa da uku ya ce kar a yi kar a tauye kasa da uku kenan menene hujja sai ce lima qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam silnaha salasan aw khamsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga su ummu adiya yace ku wanke ta so uku ko biyar kaga da yace a wanke ta so uku ko biyar sannan ku fara da gababuwan arwalla kuma ku fara da gababuwa bangaren dama wannan duka yana nuna sifa ne da kaifiya sabani yadda shi al-Imam Malik ya tafi sai yace wa in an qawfi aqall min salasi marrat ajza'a yace amma fa in suka tsarkake mamaci a ƙasa da wanka uku yace wannan yayi amma abin da yake sunna shine ka ai ka ai ƙasa da uku an gane ko in so ɗaya aka wanke mamaci aka tsabtace shi a wannan wanka ɗaya ko wanka biyu to wannan yayi an sauke abin da yake wajibi amma abin da yake sunna kar a yi ƙasa da uku kenan a yi masa uku in ya buƙaci sama da uku a yi masa zuwa biyar ko zuwa bakwai ko zuwa tara sai yake cewa wala yara anna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam inna ma huwa alama anal inqa'i thalathan aw khamsan wa lam yu'akkid shi al-imamu malik yana ganin cewa fadar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce uku ko biyar ko sama da haka bai iyakance ba wannan kawai akan ma'anar tsarkakewa ne tsautacewa ne shi haka ne imamu malik ya fahimta an gane ko da ya ce a wanke uku ko biyar ko sama da haka in ta bukatu to shi al imamu malik iya abin da ya fahimta kawai manzon Allah yana nihin cewa a wanke mamaci ne har ya tsarkaka kenan don haka ya ce shi wanke mamaci ba shi da wani iyaka ba shi da wata sifa kenan iya abin da ake bukata a tsarkake shi don haka kuma a takaice a wannan fahimta tashi kenan kamar yadda su al'imamu shafi'i suka fahimci saɓanin haka wanda kuma fahimta su ita ce tafi dacewa me yasa saboda kaifiya ce da sifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna musu وكذلك قال الفقهاء الامام الشافعي yace kamar yanda na faɗa yace haka masana suka faɗa yace wa hum a'lamu bi ma'anil hadis yace su ku sune mafi sani wato dangane da ma'anar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa wannan kaifiya ce wato da sifa wa qala ahmad wa ishaq wato al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim wato suka faɗa cewa wata kunul ga salatu bi ma'in wasidir dukkan wankewar da za a ma mamaci in ma wanka nawa za a masa to gaba ɗaya za a sanya ganyen magarya a ciki sabani ga wasu malamai suka ce a farko sai a wanke shi da ruwan gumi a na biyu sai a sanya kaman ganyen magarya domin ya tafiyar da dukkan wani kazamta a na uku sai a sanya turaren kafir an gane ko to amma wannan me yake nihi abinda suke nihi dukkan wani wanka da za a masa in wanka uku za a masa kenan a dukkan waɗannan wanka biyu za a sanya ganyen magarya ko kuma wato sabulu in wanka biyar za a masa kenan hudun gaba ɗaya da sabulu za a yi masa wa yakunu fil akhirati shay'un min kafur a na ƙarshe shine za a sanya turaren kafur kenan sabanin wasu malamai da suke ganin cewa daga cikin wankan da za a masa adadin da za a masa kenan ɗaya shine za a sanya ganyen magarya ko kuma sabulu to amma wannan yana nuna a dukkan wankan da za a yi masa wato za a sanya kenan shi ganyen magarya ko sabulu kamar yadda manzon Allah ya ce ku wanke ta da ruwa da ganyen magarya kaga wannan bai keɓance ba a na farko ko a na biyu a na ƙarshen kaɗai shine manzon Allah ya ce ku sanya turaren kafur kenan don haka wannan a takaice yadda ake wanke mamaci باب ما جاء في المسك للميت قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الديالسي وشبابه أنهما قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيه الطيب المسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان وقد رواه المستمر بن ريان أيضا عن أبي نضره عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sanya turaren almuski ga mamaci kenan matsayinsa sunna ce wadda take mustahabba kamar yadda abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace abyabu tibi al-misk wato mafi kanshin duk wani turare manzon Allah yace shine turaren al-miski shi yafi kowane turare wanda yake wato kanshi tare da cewa wasu sun ce turare ambur yafi kowane turare kanshi illa kasancewar ibn al-qayyim ya mai da martani akan wannan magana saboda wannan fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shayi atyabu tibi mafi kanshin duk wani turare manzon Allah ya ce almisk wato shine turaren almiski abin da yake ƙara tabbatar mana da haka wato bisho wanda yake na giyar aljanna ubangiji ta'ala ce ya khitamuhu misk inda akwai abin da ya wuce almiski da shi Allah zai fada to don haka shi kanshi ruwan tauki wanda Allah ya tanada ma manzansa a fagen alkiyama wanda shi da al'ummarsa za su je ma wannan tauki su sha al'ummar da ta karɓi kiransa Allah ya sanya mu a cikinsu maza Allah ya ce wa rihuhu aqyabu min al-misk wato kanshin wannan ruwa yafi al-misk to dan haka yace aqyabu tibi al-misk wato mafi kanshin wato turare shine al-misk don haka in so samu ne turaren da za a sanya ma mamaci a samu almiski amma in ba a samu almiski ba to kowane turare yakan iya zama matsayin yakan zauna matsayinsa kamar yadda alhakim ya fitar da hadisi ta hanyar abu wa'il abu wa'il yake cewa na kasance wato a wajen aliyu dan abi dalib akwai yana da turaren almiski aliyu sai ya dauko sai wasiyar cewa wato in na mutu ku sanya mu wannan almiski domin almiski shine turaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ku yayi wasiyar cewa idan ya mutu ya dauko almiski ya bada yace in ya mutu a sanya masa haka kasancewar wato Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda shi ma ya ba matar shi ajiyar turaren almiski sai ya ce mata idza mitu faɓayyibu ne ya ce in Allah ya mun rasuwa ya ce ku shafe ni da wannan turaren ya ce saboda kasancewar akwai jama'a waɗanda za su halarce ni jama'ar da ba sa cin abinci ba sa sha su ne mala'ikun Allah to don haka shi ne a nan kenan malam ya yi baban cewa mafi ƙanshin wato abin da ya zo dangane da sanya almiski ga mamaci domin sanya turare ga mamaci wannan sunna ne duk wasu gaɓaɓuwan shi sai a ba a shafa masa turare to amma in har so samu ne kenan turaren almiski ya kamata a sanya masa shi ya fi kowanne kamshi in babu shi ku kenan kowanne ana iya sanya masa shi ne malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sannan sai ya zo da wato hanya ta biyu ta hadisin daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da turaren almiski a ƙala sai manzan Allah ya ce huwa a ya buɗi bikum shi ne mafi kanshin turaren ku gaba ɗaya an gane ku duk wani turare da kuke amfani da shi to ba wanda ya fi shi kanshi ya ce illa almiski to don haka malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai ya ce wal amalu ala haza inda ba'd ahli ilm aiki akan haka yake a wajen malamai cewa mamaci a sanya masa turare an gane ko kuma abin da ya fi dacewa a sanya masa na turaren shine albiski sai ce wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wannan fada ce ta al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim wa qad kariha ba'd ahli al-ilm lil-miska lil-mayyit wasu malamai sun kyamaci sanya ma wato mamaci turaren almiski to amma fa dangane da kyamarsu babu wani dalili da suka dogara a kan shi don haka sai mu koma asali kenan abin da ya dace a sanya masa almiski domin sanya turaren sunna ne kenan abin da ya fi dacewa kuma a sanya masa almiski malam yake cewa almustamir ibn rayyan dada kuma ya rawaito wannan hadisi daga wato abi nadra daga abu sa'id daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan bayan wacce riwaya ta wato Khulaid ibn Ja'far malan ke malan ke cewa qala ali wato ali ibn Ja'far ke fada cewa Yahya ibn Sa'id al-Qattan ke fada cewa al-Mustamir ibn Rayyan sika ma'ana amuntacce ne a wajen malaman hadisi don haka suna karbar riwayarsa haka yahya ibn sa'id yace khulaid ibn ja'far shi ma amuntacce ne an gane ko malamai sun yarda da shi idan ya rawaito hadisi ana amsa je wannan babu na gaba sai babu ma ja'a fil ghusli min ghusli al mayyit qala haddathana muhammad ibn abd al malik ibn abi shawari qala haddathana abd al aziz ibn al muqtar an suhayl ibn abi salih عن أبيه هو أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس رحمه الله أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin wanka a sababin wanke mamaci ma'ana mutumin da ya wanke mamaci to shi ma ana buƙatar ya yi wanka shi ne a nan malam ya shigo da hadisin abu huraira allah ikara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa min guslihil gusul wato akwai yin wanka a sababin wanke mamaci wa min hamlihil wudu akwai yin arwalla a sababin ɗaukan mamaci kenan lokacin da kuka ɗauki mamaci kuka kai shi kuka binne to abinda ake bukata kai da ka dauki gawar mamaci to kai arwalla shine sai yace ya anil mayyit abinda yake nihi wato shine mamaci wanda ya wanke mamaci yayi wanka wanda ya dau gawar shi kuma yayi arwalla don haka a wata riwaya yake cewa man gassala al mayyita falyaktasil duk wanda ya wanke mamaci maza Allah yace shi ma yayi wanka sai yace wa man hamalahu wanda ya dauki mamaci ya kai shi kenan aka binne maza Allah ya ce fal ya tawabba ya ce shi kuma ya yi arwalla to don haka shine sai malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da aisha Allah ya kara mata yadda wanda hadisin ali lokacin da mahaifinsa abu talib ya rasu aliyu sai zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ammaka shaykha dalla ya ce amminka wannan dattijo wanda yake batacce a wata riwaya amminka dattijo wanda yake kafiri yana nihi abu dalib adamata ya ce Allah ya masa rasuwa mazan Allah sai ya ce ma ali iza haffa ware a baka je kaka binne mahaifinka sun mala tuhudi sanna shay'an hatta ta atiyani in ka wanke shi karka sake kai komai sai ka zo ka faɗa mu da abu dalib Allah ya masa rasuwa kaga anan ali ne kadai fa manzon Allah ya ce masa ya je ya binne shi dan haka wannan yana nuna mana musulmi baya halatta ya halarci jana'iza ta wanda yake arne ko mun kusacin ka da shi sai in ya kasance makusancin ka ne babu wanda zai kai shi ya binne to wannan ya zama dole akan ka kai ka je ka binne shi kamar yadda anan aliyu shi kadai ne manzon Allah ya ce masa je ka ka binne shi kaga fa shi Abu Dalib wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne waye fi kusa da shi ana kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in banda alba wanda ya fi shi kusa da Abu Dalib amma bai halarci jana'izar ba sai ya ce ma Ali shi ya je ya binne shi manzon Allah ya ce ma Ali in ka gama binne shi kar ka aikata komai ka zo ka faɗa mu Ali ya je ya yi rami ya binne mahaifin nashi da aka gama wato Ali ya zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sai ya ce ma Ali je ka kai wanka don haka kenan abinda muke so mu gane a nan duk wanda ya jibinci binne kafiri to wannan na kan shi dole ya yi wanka amma shi kafiri fa ba maganar a yi masa wanka in za a binne shi ba maganar likkabani ma wannan ana iya mishi a domin a suturce shi amma ba yanda ake ma musulmi ba za a yi masa an gane ko domin duk waɗannan abubuwa ne wanda Allah ya karrama musulmi da su yin wanka da yin likafani da yin sallah da sauransu don haka kafiri bai cancanta ba kawai iya abin da za a yi a lullube gawar shi a je a yi rami abin ne shi kuma ba maganar rami a yi rami irin yadda ake ma musulmi a yi lahadi ko a yi ashak rami za a yi kawai irin yadda ake yin kowane rami na tunar ƙasa a jefa shi sannan kuma a mai da ƙasa ba maganar a fuskantar da shi wata alƙibla ko a fuskantar da shi yamma duk inda aka jefa shi ya kalla babu wani wannan illa kasancewar kuma ba jefa ba za a yi haka don shi ɗan adam ko da kafiri ne yana da karanci da mutunci da Allah ya masa illa kasancewar karancin da Allah ya ma mumini ya wuce na kafiri don haka shi mumini dole a darjanta shi kenan rami dai za a yi a saka shi a binne shi to wanda ya binne shi a matsayin shi na musulmi dole ya yi wanka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ali to shine malamin ishara yace a wannan babi akwai hadisi daga Aliyu da Aisha to a wancan lafazi da ya ce min guslihir gusul wa min hamlihir wudu wannan siga ce daga cikin siyar waɗanda suke fa'idantar da wajauci kamar ma yadda ya zo a waccan riwaya man gassala mai yi tanfal ya gata duk wanda ya wanke mamaci ya yi wanka sai ce wanda ya ɗauki gawar kuma ya arwalla to don haka wasu suke ganin cewa yin wannan wanka wajibi ne kuma yin arwallar dole ne illa kasancewar abinda jumhurin malamai suke kai yin wankan ba dole bane sunna ce mustahabba hakanan yin arwallar domin kasancewar akwai hadisan da suka juyar da wannan umarni daga wajabci zuwa kasancewar shi mustahabi ne kamar yadda hadisin ibn umar Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna wanke mamaci idan muka wanke mamaci fa minna man yagtasil wa minna man la yagtasil daga cikin mu akwai wanda ke yin wanka wani kuma bai yi an gane ko kaga inda dole ne kenan wani ba zai daina yi ba da gaba ɗayan su kowa sai yayi haka kuma hadisin asma bintu umais matar abubakar Allah ya kara mata yadda lokacin da abubakar Allah ya masa rasuwa ita ta ma abubakar wanka da ta masa wanka sai ta fito sai take faɗa a cikin jama'a ta sahabbai take cewa wannan yini fa ga yani yini ne wanda yake mai tsananin sanyi kuma ga ya azumi nake shin dole ne sai nayi wanka suka ce mata a'a kamar yadda hadisi yake cikin almuwadda ta al-Imam Malik inda wankan dole ne tabbatar mata za su yi cewa sai ta yi don haka irin waɗannan dalilai su suka nuna yin wankan ba dole bane kenan matsayin shi sunna ce mustahabba an so ga duk mutumin da ya wanke mamaci wato yayi wanka an gane sawa'an namiji ne ko mace ne amma wanda ya dauki gawar shi kuma abin da ake bukata yayi arwalla shine malam sai yake cewa wannan hadisi hadisin Abu Huraira hadisi ne kyaukyawa a takeice hadisi ne wanda ya inganta sai yace an rawaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa hadisi ne mawquf ma'ana fadarsa ce ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice dai hadisi ne marfu kuma koda ya taka burki akan abu huraira to hukuncinsa hukunci ne na hadisi almarfu domin abu ne wanda ba za a fada da ra'ayi ba shin abu huraira ya isa ya ce duk wanda ya wanke mamaci ya yi wanka kenan ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar kenan bai ɗaukaka danganin ya isar muku ba sai yake cewa wa qad ikhtalafa ahlul ilm yace malamai sun yi sabani fil ladhi yughassilu al mayyita game da mutumin da ya wanke mamaci fa qala ba'du ahlul ilmi wasu daga cikin malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihim na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu su suka ce idza ghassala mayyitan idan mutum ya wanke mamaci fa alaihi al na kan shi yin wanka an gane dole yayi wa ƙala ba abuhun wasu ko suka ce alaihi wudu wato na kan shi yin arwalla wa ƙala maliku guna anas al'imamu malik sai ce astahibbul gusla min guslil mayyit ni dai ina son mutumin da ya wanke mamaci yayi wanka a matsayin sunna mustahabba yace wala ara zalika wajiban yace bana ganin cewa dole ne sai yayi domin wancan hadisi na asma'u bintu umais da ta wanke abubakar da wancan hadisi na ibn umar daga cikinmu akwai wanda yake wanka wani kuma baya yi idan mun wanke mamaci wa haka ba kada shafi'i haka al'imamu shafi'i shi ma ya faɗa ya ce ya so ga mutumin da ya wanke mamaci ya yi wanka amma fa ba dole ba ne wa kala ahmad al'imamu ahmad ya ce man gassala mayyitan duk wanda ya wanke mamaci arju allah ya ji ba alaihi rukusu ya ce ina ƙaunar wankan ba zai zama wajibi a kansa an gane ko ya ce wa ammal wudu ya ce amma fa yin arwalla ya ce fa aƙallu maƙi da fihi shine ƙarancin abin da aka faɗa in ma bai samu ba ya yi wankan to ya yi ƙoƙari ya yi arwalla domin arwallar ita ce kenan ƙarancin abin da aka faɗa wa ƙala ishaq ishaq ibn ibrahim yace in dai baka yi ba wanka yace la budda min al wudu yace ban makawa arwalla sai kai dole kai arwalla in dai baka yi wankan ba qala sai yake cewa wa qadru ya ana abdullahi ibn al mubarak malam yace an rawaito daga abdullahi ibn al mubarak annahu qala ke cewa la yagtasilu wa la yatawaddau man ghassala al mayyit ya ce duk wanda ya wanke mamaci ba maganar ya yi wanka ba maganar ya yi arwalla amma wannan hadisi hujja ne a kansa domin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya wanke mamaci ya yi wanka wanda ya daugawar shi kuma ya yi arwalla illa kasancewar matsayin wankan sunna ce mustahabba kamar yadda bayani ya gabata nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك